والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na idana a Usman bin Affan da ke unguwar Amurka bypass fadar jihar domin ci gaba da darasin cikin littafin mana sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al-allama aishi muhammad ibn salam al-usaimi da rahmatullah ta'ala wanda ya muke gabata da cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan yini mai albarka yau laraba daidai da goma ga watan sha ɗaya miladiya dubu da ishirin da ɗaya wanda hakan yi daidai da shida ga watan kudin musulunci watan rabi'in tsani hijira da shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu barkan da sake kasancewa cikin wannan darasi kamar yadda muka saba gabatarwa a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar wasu manta ba muna cikin sukukun salati ala tawki ma warada an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka sallah yadda ta bayyana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mun dan darasa cikin wannan babi wanda mun zo kan takbir ihram ma'ana kabbaran haram wanda yake buɗe sallah da ita wannan kabbara ne mun da shafi na 68 daidai za mu tafi insha Allah mali ta cewa wa fi riwayatin idza qumta ila salati fa asbiq al-wudu'a dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka tashi za ka yi sallah فأسبق الوضوء كتوكة الولاء كتوكة الولاء جماعة الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة سنك استنشاء القبلة فكبر سنك مكي كبر wannan manzon Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya tafi zai yi sallah farko abin da ake bukata da masallaci kyauta alwalan shi ya san da wani ruwa ya halarci alwala yaya matukun ake tsarki matu yaya ake kusar da najasa idan ta samu mutum a matsayinsa da musulmi duka wani iya cikin mukaddimatu sara wanda su ake gabatarwa kafin ma aje kan a yi alwala kuma kafin kan aje a yi sallah dole sai ka biyo abincin daga farko domin ita sallah ibada ce wanda take da ka'idoji da sharuɗa wanda idan sharɗin ya kuce to akwai yiwuwar ibada ba za ta yi a kyautata alwala shi ne a yi ta kamar yadda suna ta tabbatar inda ma'aikin allah ya yi alwala inda sabai suka rawaito wajibi ne ka yi alwala irin wannan shi ne ba asibiki da wuru'a bi alwalar yadda aka yi yadda suna ta tabbatar ba yadda ana yi ba yadda ya zamto kamar aikin nasa alwala tana da siffa wajen guda uku kame da kowace akwai hadisi a kai wanda ake wanki daidai akwai wanda ake wanki biyu akwai wanda ake wanki uku dukkan su akwai goyon bayan hadisi game da wani isbahu shine kyautata alwala da yin ta kamar yadda shari'a ta koyar daga nan sun mastaqbil al-qibla mataki na gaba masallaci sai fuskanci al-qibla ya fuskanci al-qibla an yi bayani al-qibla a can baya darasin da ya gabata fakabbir bayan ya fuskanci al-qibla kuma sai kabarin Allahu akbar hadar daga hannu ko bayan yayin ya daga hannu ko bayan ya daga hannun ya yi duka akwai bayanai za su zo daga bayan shi malice cewa wala budda min an yaqula Allahu akbar babu makawa sai ya ce Allahu akbar wannan kuma afwan ne darasin mu na 28 a shi wannan littafi maliki ce wala budda an yaqula Allahu akbar ba makawa sai ya faɗi wannan kalma ta cewa Allahu akbar walau qala Allahu ajal da dai a ce masallaci zai zai zo fuskanci alƙibla a maimakon ya ce Allahu akbar ya ce Allahu ajal to lam yasif haka mai inganta ana ganewa Allahu akbar Allah mafi girma da za ka ce Allahu ajal shi ma iya nufin Allah mai girma ko Allah mafi girma ka yi amfani da wannan kalma to ya ce lam yasif haka mai inganta walau qala Allahu a'azam da masallaci zai ce Allahu a'azam maimakon ya ce Allahu akbar shi ba wanda bai yi ba lalle sai haka bai igata walau qala Allahu akbar ya mutul hamza bi madil hamza Allahu akbar akbar yayi wa hamza maddi ya ja shi malamin su haka bai igata Allahu akbar akabar a ja hamza ɗin bisa haka shi ma mai inganta lalle sai li'annahu idza qala allahu idan ka ce allahu allahu akbar ka ja hamza ta allahu sarat jumla qabariyya istifhamiyya to jumla ta kasance qabariyya ce istifhamiyya kamar jumla ce ta ne ta ba da labari da kuma neman tambaya allahu akbar shin allah ne mai girma ne kaga akwai alamar tambaya da ta wuce kuma idan har haka fassara akwai matsala fassara ba ta yi ba kuma an kauce ma'anar sunan allah su ba a an fahimci nan yawa kamar yadda aka yi kasance a cikin alkur'ani mai girma yadda allah ta'ala ke cewa a allahu khairu amma yushrikuna Allah yanzu Allah khairun shine mafi alkhairi amma yushrikuna ko abin da kuke hada Allah da wani kuke yi shi a wannan aya kamar tambaya yake aya cikin surkun nauli ne nan ba ta 59 tambaya yake Allah khairun shin Allah shine yafi alkhairi amma yushrikuna akan abin da kuke shirka kuke hada Allah da shi kunga a kalmar tambaya ce kuma shi Allah subhanahu wata'ala ba a shakka ba a kokonto a ji abin da ke gare shi an fahimci wannan yau sai malin ce cewa wa an ta tukuhiru an Allah akbar kai kana ba da labari ne cewa Allah ne yana da girma walaisan tustafham hal Allahu akbar ko kuma kana istifhami kana mai neman sanarwa ko kana mai neman tambaya shin Allah nan ko yana da girma wa ma'alum malici abin sani anna haza lahan wannan ana ce masa lahan ana ce masa kamar wani kuskure wanda ake samun sa wajen furta kalma ko furta jumla shine lahanu wannan kuma yare ne na malaman tajawidi akwai lahanun jari akwai lahanun khafi akwai lahani mai girma wanda zai iya bata ma'ana akwai lahani kuma wanda ba zai iya bata ma'ana ba malice cewa ai in naka iza kunta idan misali kai kace Allahu akbar Allah nan mafi girma ne kana lahanan yuhilul ma'ana to wannan lahani iya iya gurgunta ma'ana ma'ana iya iya juya ma'ana ta tashi daga ma'anar da aka fata walau kunta Allahu akbar bi madil ba da za ka ce Allahu akbar kaiwa ba'un maddi ba gari ƙalin ulama'u to ijimalan malamai sun ce la ya sinku haka shi ma mai inganta li'anna akbar jam'u kaba kabara ka asbabin jam'u sababin wa abdal jam'u bagad idan kai wa ba madda a duka larabci ismul lindabri to sunan gangane an fahimci wannan kaga idan ka ce Allah mai ganga ka gama ana ta bace saboda ka a kiyaye shi addini ko karatun addini ba al'ada ba ne ba kuma gargajiya ba ne ba kuma abin da na gada ko na ga ana yi ba ne shi ilimin addini koya ake kuma ana so a yi shi kamar yadda aka koya ko aka koyar wanda shi ne ka'ida da a ce iya larabcin mutum ko abin da aka ga ana yi zai wadatar da mutane da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sha ɗawai ne ko da sabai karatu Qur'ani domin larabawa ne ko Qur'an da larabci ne duk doka da larabci suke saka da ka to amma da yake shi addini sai an koya duk da larabawan ne amma ma'aikin Allah sai da ya zauna yake koya musu yadda ake so a yi ana ganewa sai da yake koya musu yadda Allah ta'ala yake so a bauta masa wajen karatu wajen ayyuka duba shi a nisan da kansa ya zo gaban su ya tsaya ya yi sallah kowa ya gani ya ce sallu kamar aiki mulki saboda ka ilimin addini ko ya ake yi amma da yawa za ka ji wasu masu kiran sallah suna gudunta ma'anonin da ake faɗa a cikin kiran sallah ko a jaba a ce allahu akbar wani ba daidai ba ne in za a fassara ma to za ka ji da kanka lahani kake sabon Allah kana jingina wa Allah ma laisa min abinda baya kai saboda yana da kyau duk wanda ya rike wata gaba a addini irin sallah ladanci a alimanci ne a a matsayin kama na musulmi ko da ba wannan ɗawainiyar a kan kanin irin sallah ko laimanci to wajibi ne irin wannan abubuwa kusan su ka je wajen malami ya koya ma yadda ake furta su yadda ma'anonin su yake wannan wajibi ne akan kowane musulmi a matsayin ka na musulmi za ka iya iqama za ka iya kiran sallah za ka iya limanci duk musulmi zai iya yin wannan ba wai na ratibi ba a'a tafiya za ta iya kama ka za ka iya sallah a gidanka kai da yaran kai da iyalinka kaga wajibi ne kusan irin waɗannan abubuwa ƙa'idoji ne da dole akan musulmi kiran sallah iqama iya karatun fatiha sanin yadda ake yin sallah kabila da ba'ali na sallah da abin da in ya faru a sallah ga abin da ke cike gurbi kamar abin da in ya faru a yi kabli ko in ya faru a yi ba'ali wannan ba ba sai liman ba dolan ka matsayin ka na musulmi ka san wannan domin kana sallah kana sallah kuma kana nafili a gidanka ko a masallaci kuma duk inda sallah take ko nafila ce in dai aka samu sahawi to sai an yi sujada aka samu rafkanuwa kabli ta kama ko ba da ta kama to ko na fila ce sai an yi wannan ta inganta ana fahimta wannan daga wajibi ne mu tashi mu karkade irin abubuwan da muka fahimce su a da na kusakurai mu je gaban malamai su koya ba yadda ya zo a addinance kuma yadda ya zo a karanci malaki cewa a allazi ya duk aqbal akbar shine ganga wanda ake kadawa ya jinku bihi fil agadi wanda ake buga ta a yayin waka wal anashid da qasidu wa hadha yufsidu al ma'ana wannan babu shakka iya gurgunta ma'ana iya bata wa yakillu bi iya mata iya kawo kala ma'ana iya iya sa wani iya iya cire wani gurbi abin zan fala yasimu takbir hil ifi da irin wannan yanayin bai halatta ayi kabbara ba malik cewa law qala Allahu akbar da mai sallah zai ce Allahu akbar maimakon akbar li'anna ba'dun nas yuqallibul hamza wa wa wa an su daga cikin larabawa suna mai da hamza wawi wani kuluga ce ta larabci a umma da suke karatun larabci ilimin sarfa akwai wani wani harafi ya koma wani harafi alhuliyahu hamza alhuliyahu kaza to anan iya nufin cewa akwai kabilin da suke mai da hamza wawi maimakon akbar sai su ce wakbar an fahimci nan yawwa ya ce cewa wa'ansu daga cikin larabawa suna furta hamza su mai da ita wawi sai ya kulu allahu akbar maimakon allahu akbar wal jawabu in dai irin wannan yanayin ne an na haza su ihu wannan ingantacce ne ba matsala li'annan lugatul arabiya domin luga ta larabci domin luga ta larabci tujizu kalmul hamza ba ba ta halattar a juya hamza ta zamto wawi an fahimci wannan a ya halatta a larabci a yi wannan ba matsala ba ne ma'anar tana nan ma'anar ba ta canja idan su bikat bidamin idan har dan matar gaye shi wa ala haza kad ma'ana la yataghayyar bi zalika ma'ana ba ta canjawa da wannan illa idan kasada al-insanu bil wawi wawul aqfi sai dai idan shi mai sallah yayi rubun wannan wawi ya kuma wawul aqfi to inda ya kuma wawul aqfi ma'ana ta lalace wa hunaka la shakka annahu yufsid ma'ana inda mai sallah ya kudure wannan wawun na aqfi ne babu shakka ma'ana ta rushe walakin na wulayen da su zalika bila shak in dai mutum ya furta wannan da ilimi to baya nufin wawin ya kuma wawin alif abin wannan inna ma yaqsud bi waw bi qawlihi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar abin da yake nufi shine Allahu akbar kamar mai karanta Qur'ani ya san wannan manzon Allah ya ce Qur'ani ya sauka ala sab'ati ahruf bisa harufa guda bakwai duk ma'abocin ƙwar'ani ɗalibin ƙwar'ani ko mai mu'amala da ɗalibin ƙwar'ani ya san wanda ya za ka ji wani kuma an yi wa alif ɗari yawo an gane ko za a mai liyalla ko li'alla liyalla ruwaya a warshu wanda ya karɓo daga malamin sulman munafi li'alla ira'a ta hausu daga malamin su imamu asu an fahimci wannan li'alla liyalla ana haɗarwa duka ƙorani ya zo da irin wannan abubuwa saboda idan balarabe ya ce allahu akbar to kada ka ce ya yi barna diri ya fada domin lokaci ta halatta ma'aiki malik ta cewa wa ma'a hazan takbir tare da wannan kabbara ta kabbara karama ya rufu ya dangi masallaci zai daga hannayensa madmumatin al-asabi'i mabsudatan ya haɗe in ya zo kuma ya yi da su an fahimci wannan shi ne madummace al'asabai haka an za a yi kabbaran karama in ya ba wara su ake yi ba haɗe su ake yi bayan an haɗe su kuma an milke su madummace shi ne a haɗe tsakaninsu kar a bar wani kan mabasu ba kuma an milke su in ma ma'a takbir in ma kana cewa Allahu Akbar da daga hannu da kabbaran a yi su a lokaci in kai wannan daidai ne a fahimtar nan da furta kabbaran da daga hannu ya zama tare kake yi malin cewa wani bukari min hadisi ibn umar radiyallahu anhu a wannan matsala ta daga hannu yayin kabbara ko tare da kabbara akwai hadisin abdullahi da umar da imamu bukari ya fito da shi ورواه أحمد وأبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه kuma Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya fito da shi cikin littafinsa daga sahabi Wa'il bin Hujr radiyallahu anhu aw qabla takbir ko ka daga hannun kafin kai kabara ana ganewa kana zuwa ka tsaya ka daga hannu ka mai kaddar shi yadda ake yi sannan kuma ka sauke ka ce Allahu akbar yayi ana ganewa au qabla takbir ko ka daga hannu kafin kai kabbar ka daga hannu waza kafin kai kabbar rawahu muslim min hadith bin umar radiyallahu anhuma wannan shi ma daga hannu kafin kabbara akwai hadisi da imam muslim ya fito da shi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da su au ba'da takbir ko kuma bayan ka ce Allahu akbar din sannan kuma sai ka daga hannu an gane da kyau ka ce allahu akbar sannan kuma sai ka daga hannu daga baya shi ma ya halatta akwai hadisi wanda muslim ya fito da shi hadisin malik bin wairisin radiyallahu idan mu kula da wannan gaba akwai matakai ya haru da wani ko daga hannu yayin kafara a tare allahu akbar ko ba kai ba alun ake ba haka ake haɗe shi kalli alƙibla wa an sun tashi haka suke yi an fahimta nan wa sun tashi haka suke yi ba haka ake yi ba haka ake yi idan an yi hakan sai kalli alƙibla gaba ɗaya ana ganewa a haɗe yaku a meƙar da su sannan kuma me sannan kuma su fuskanci alƙibla a tsaye shi ne ma'anar madhumati al'asabiya kuma mabsuqatan wannan shine abin da malai ko kuma nabi qabla takbir kana zuwa ka daidaito a tsaye kai ka daga hannunka ka sauke shi sannan kuma ka ce Allahu akbar yayi akwai hadisi ma da ya ko na hudu bayan ka ce Allahu akbar sannan kuma ka daga hannunka bayan ka yi kabara shi ma duk wannan ya halitta kowanne malam ya kawo hadisi a kansa kuma ji hadisan imana bukari imana musulun hadisi na farko da na biyu abdullahi da umar hadisi na uku malik bin qais hadisi na ɗin imam bukari hadisi na biyu da na uku imam musulun an fahimta nan wal amru fi hadha wasi'a malam ce al'amari game da wannan abu ne mai yalwa ba matsala duk wanda kai yayi ko ka daga hannu tare da kabbara ko bayan kabbara ko ka bai kabbara wa muntaha arrafa yadda ake so a daga hannu in ka daga hannu daidai ina zai tsaya ila azmi mun kibai ana daga hannu daidai shoulder din kafa su ne man kibai daidai kafa ɗansa Allahu akbar sai daidai ka ana yin wani bi ma'ana alkatifai ma'ana kafudu sai daidai ka mutafakun alaihi min hadisi bin umar radiyallahu anhu wannan hadisi ne na abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da shi hadisin kuma iya shi da jarin bukari kuma da ma da yawa ila au hazmi uznaini au hazmi uznaini ko daga hannun ya taho ya yi sama har daidai kunnuwa ko daidai ka fada ko ka daga ya sama ya daidai kunnuwa shi ma wannan injimalan akwai hadisi cikin littafin muslim min hadisi malik bin uwairis radiyallahu anhu hadisi malik dan uwairis Allah ta'ala ya kare da shi aw hazu furu' al-uznayn ko ka daga hannayen can ka saita su da karshen fatun kunne na farko daidai fatun kunne daidai kunnen na biyu kuma kuka ɗaga hannun ya daidai ƙarshen kunnuwan duk wanda kai yayi wa furuwar uzunin na alaha furuwar uzunin ce ƙarshen kunnuwa can ƙarshen su ɗaga hannu ya je sai cin su ƙarshen su yayi rawa muslim aidan min hadisi malik bin uwaisin radiyallahu anhu hadisin muslim da ya rawaito daga sahabi malik dan uwais Allah ta'ala ya kare da shi if'al haza mara wa haza mara sai malam yake cewa idan sunna ta zo ta nau'anta abubuwa to kai ma mabi abinda ake so gare ka nau'anta yau kai wannan wani lokacin kai wancan wani lokacin kai wancan wani lokacin kai wancan ba a san ka makare a abu daya idan ka makare a abu daya to nan gaba za ka zamto kana ƙoƙarin kushe wancan ɗan'uwan ɗaya kuma dalilin da ya sa kake yi za ka iya kafa dalili da cewa mazan Allah ya yi to shi ma wanda ka ɗin shi ma ingantaccen abu ne mazan Allah ya kaga ba wata mushkila a wannan shi addini abu ne mai faɗi abu ne yalotacce ba a kuntace ke ba addini ba kuntace abu ne musulunci ya zo musamman a sha'anin ibada ya zama nau'an abubuwa da yau domin duk abin da ya zamto akwai tarwiyi a cikin akwai nishani a ciki amma a ce kullum abu ɗaya za ka yi abu ɗaya kama ƙarewa ta wani lokacin zai yi idan tafiya ta yi tafiya daga wani iya wani za ka yi cewa ya kaucewa suna kuma da diki kuma wannan shine irin abubuwan da suka faru tun farkon fahimtar sunna a wannan yanki aka samu wasu abubuwa aka makale musu akwai kuma yan uwansu wanda suna ta tabbatar ko ba a yi an gani misali al'amari na sallama a sallama akwai hadisi ingantacce mazan Allah ya taɓa yin sallama ɗaya a sallama wai hadisi ingantacce wanda shi ya fi yawa akala mazan Allah sallama biyu ke assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi ya taɓa yin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi wata kowanne akwai dalili amma rashin nau'antawa wani lokacin a ji liman kawai ya yi sallama biyu iya da dalili wani lokacin a ji liman ya yi sallama ɗaya iya da dalili inda duk limamai sun fahimci wannan yanzu bambancin sallama zai kawo rigima a addini da Allah zai kawo rigima zai zama a jinci idan wasu a gane ce waɗannan yan sallama ɗaya ne waɗannan yan sallama biyu ne kuma yadda ake faɗa kaga ba zai kawo nan kuskure ne yanzu wani sai ya ɗauka yara ƙanana wanda suka ɗau abin kamar ra'ayi ko goyon baya wanda ba su aiki da dalili sai su ɗauka mai sallama ɗaya sai ɗauka mai biyu kuskure ke mai biyu sai ɗauka mai ɗaya kuskure yake kuma kowanne akwai hadisi ya inganta da wani kaga ana abin da malam ke cewa ɗaga hannu ko daidai ka faɗa farkon ka faɗa daidai na ko farkon fatun kunnuwa ko ƙarshen su ya ce wa wal amru bi hadha wasi daidai yake da al'amarin sallah ko kai mai ɗaya ko kai mai biyu ko kai wacce mai uku ya halatta in ka ga wani ya ɗaga hannunsa daidai ka faɗa ba za ka zarge shi ba iya da daidai wani ya daga farkon kunnuwa iya da dalili wani ya meka can kashin kunnuwa iya da dalili an fahimci wannan haka nan sallama ɗaya tana da dalili biyu tana da dalili saboda ka budin ka sauko da abubuwa ƙasa ƙasa ya ɗauka kada mu makalewa ta gaba addini ko ta sabbaba fitina ko ta sabbaba rahin fahimtar juna ko ta sabbaba rarrabuwa kai a cikin musulmi wannan ba daidai ba ne in dai ka tabbatar abu kana da ingantaccen isnadi zuwa ga manzon Allah to aikata shi ga addini da wani abin tunan shi ya sama ne ci al'amur fi haza wasu ko ka yi wannan ko ka yi wannan abinda ba a so karka kwatsa abu abu biyu a sallah ɗaya ai ga abin da ake karanta alƙur'ani ne shi ana karantawa da ruwayar ana karantawa ruwayar wasu ana karantawa ruwayar ƙalun ana karantawa ruwayar ibn kasir ana karantawa ruwaya ta hafsu turi duka wani ana karantawa kuma kowanne in kajin kira'an ta sha bambam da wacce ta sha bambam kuma kowanne da dalili ce karanta don masu Allah ya tabbata to me sai sai al'amarin ne za a zuwa dinga cece kuci ana nema a yi fitina a cikin al'ummar musulmai wannan ba da nema ne malikin cewa a if alhaza marra wa haza ka aikata wannan wani lokaci wani lokaci kuma ka aikata wancan li'anna zalika kulluhu sabbata abinda ba laifi ke dukkan su sun tabbata sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hikma fi rafa ulidai maliki cewa hikima wajen daga hannaye inda takbiratul ihram yayin kabbaran haram hikimar da ta sa shari'a ta ce a daga hannu ko hannaye a yayin kabbaran harama akwai hikimomi da yawa daga cikin ta baya a ta'asi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hikima ta farko kana koyi da manzon Allah ne manzon Allah yayi kuma an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi mai kyau ya tabbata gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga yake fa iza qala laka qa'id idan wani ya ce da kai limaza rafa'ata yadayka menene yasa kake daga hannunka sallallahu alaihi وقل سيك باش أمسى لشيوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع ويما صلى الله عليه وسلم هو قول يقول كل قول إن قول محمد عندي أنشاء النبي محمد يا مكان مكان قواجي تركي ثانيا إجماع جميع قال العلماء ما لم يسك شيء إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل أجحن يا يكبر الحرمه iya nuni zuwa ga girmama Allah mai girma da kuma girmama shi ake daga hannun girmama Allah ne salisan na uku an da ba'adul ulama a kan wa an su daga cikin malamai sun ce rafa uliyade ni isharatu ila rafa'il hijab bainaka wa bainal idan ka daga hannu yayin kambara kamar wani shamaki ne ka yayi tsakaninka da Allah mai girma da kuma domin ka fara sallah ka yi gaci da sallah ko mai sallah an ce na ji rabba iya ganawa ne da Allah an gane amma a yanzu kana magana kana cin abinci kana bacci misali ba a ce kana gana wa Allah a shi aka wani hijabi tsakanin ku da Allah amma lokacin da ka daga hannu ka ce Allahu akbar to ka dage wani hijabi tsakanin ku da Allah har ma kana magana iya ji iya ba mun karanta ka san tu salatu bayni wa bayna abdi nisfai as-salatu ana fatiha hakimi manzon Allah ya ce Allah ya ce karatun fatiha rabi mun raba shi da babu iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce majadani abdu majadani abdu idan bawa ya ce arrahmanir rahim Allah zai ce asna alayya abdu asna alayya abdu iyaka kuma idan ya ce iyaka na abudu iyaka na sa'in sai ce haza bayni wa bayna abdi wa li abdi masa kaga kana karatu Allah iya baka ayatan ayatan amma ba a cikin sallah da za ka zauna ka kuɗe alƙur'ani a gaba ka dinga karatu to hadisin bai ce kana faɗar magana a ƙur'ani Allah iya baka amsa inda Allah yake baka amsa sai a cikin sallah domin kimar sallah domin kimar ibada sallah an fahimci wannan to kaga daga hannun ashe wani hijabi ka yayi hijab amma ma'anawi hijabi a ma'ana ba a zahiri ba wanda ka shiga cikin ganawa da Allah sai tsaye al-musalli yunajirahu ina fata kun tuna malin sai cewa kina isharatu ila rafa'il hijab bainaka wa bainal Allah azza wajal hatta tahdir kalbaka har ka halatu da zuciyarka wa tastahdir annaka waqifun bayna yadayhi kuma ka halatu a zuciyarka ka kanan tsaye gaba ga Allah tunaji kuna ganawa da Allah tunaji rabbaka munajat almuqatibi lilmuqatab kuna ganawa da ubangijinka kamar ganin mai magana da wanda ake magana da shi kaga kuna tattauna da wani aika cikin magana sai na jin ta za ku tambayi zai baka to haka mai sallah yake da duk abin da ka faɗa Allah iya baka masa idan ka yi bi shi ya ce bawa na ya yi bi idan ka gode masa ya ce bawa na ya gode mu idan ka yi roƙo ya ce zan ba ka a zaɓai yi wa bayan abin yau da yabdi masa an fi fiye duk inda kake tsalla mazan Allah ya tabbatar haka kake da Allah ko a wannan hadisi kaɗai muka tsaya ai zai fito guri cewa ibadar sallah ba ta da kama a cikin gida ko ɗawaki kake wajen zagaye dakin Allah to hadisi bai zo ya ce kuna magana da kai an gane da an kaji kudin sarki kaji gunda Allah ya kira shi ɗakinsa kaji gunda ɗaya ne wajen cika arkanul islam ga wanda Allah ta'ala ya ba shi kaji gunda ƙur'ani ya zo ya ba da labarin ƙur'ani ka'ab maqamu ibrahim as-safa wal marwa masjidin nabi duk nasi ya tabbatar da wannan kaji gunda amma Allah bai ce kana gani da shi ba kana faɗar magana yana ji amma jonathan amma a ibadar sallah manzan Allah ya ce Allah ya ce iya jinka kuma iya baka amsa a duk abin da wannan kadai a kicin ya isi nuna musulmi cewa ibadar sallah ibada ce mai girman gaske ibada ce wanda babu kamar sa abun Allah babu kamar sa yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ita sallah ita ce farkon abin da Allah zai sa a fara bincikawa aikin idan ka mutu kun ga dai ga dau ma kawai akalul islam kun ga ga tsayawa kan kalmar shahada da tsayawa kan tauhidi da tsayawa da kaucewa shirka da sauransu ga abin da ya shafi zarta ga masu fadi Allah ya nasa da cewa duk wanda ba sa inda zakka akwai azaba ta wutar jahannama a su ga aikin haji mazan Allah ya ce duk wanda yake da dama bai je ba to in ya ga dama ya mutu bai mutu ko ya mutu wala sani ba ruwa wata lafi in dai kana da hikon zuwa ka hikon sun da uku ga azumi wanda mazan Allah ya ce cewa shi ne azumi Allah ne kaɗai ya sanar da iblis as-sawmu li wa ana ajzibi azumi na wani ijala ne na san irin ladan da zai yi azumi amma ta abubuwan nan guda uku manzan Allah ne ce su za a fara tambaya ba kamar su sallah sallah in za a fara tambaya fa'il din ta za a kai Allah ya ce wala ya kusa iza salahat salaha al'amur idan sallah ta yi daidai kai ta yadda ake bukata to dukkan ayyukan ka sun yawo ne maka idan kuma sallar ka ta zo a gurgunci a bauɗe a karkace to babu abu da zai gale duk iya zarkarka ko duk sati sai ka je aikin hajji misali to duk ba za su kuka kai sallar nan ita ce abin da in ka yi ta daidai za ta kuka ga wani ya sa malamai suke cewa ita sallah kamar ruwa ne da sauran abubuwa dukkan wani danci dukkan wani najasa ruwa ya wanke shi ko aka bane najasa ce najasa ta tufafi najasa ta gunda za ka yi sallah najasa a ina ne dukkan an sa ruwa zai wanke shi amma idan ruwa ya ɓaci akwai wanda zai wanke shi babu haka ya kamata a kwatanta sallah a rayuwa idan sallah ta gyaru za ta iya gyara musafuranka na azumi za ta iya gyara musafuranka na zakka za ta iya gyara musafuranka na aikin haji amma idan sallah ta ɓace azumi aikin haji zakka ba za su gyara ta an bai jana saboda ka mu dage ya yi mu dage sallan nan domin kimanta ba da darajarta da yadda Allah ya martaba ta azumi aikin haji zakka to duka manzan Allah iya zaune ko a garin Makka ko a garin Madina ka sako aya ai kaza ai kaza da azumi ma da zakka ma da aikin haji ma sai da manzan Allah ya hijira ya koma garin Madina a cikin aka shar'anta su kalmar dole aka musulmi amma a garin Makka kuma kalmar shahada ake da sallah sallah ba a koyi to amma sallah sai da Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril alaihi salam ya turo shi ya ce ya zo ya samu manzana sallallahu alaihi wasallam ya same shi a garin maka a ka'aba ya ce allah ne ya ci ka zo mu tafi manzan allah ya ce mu je manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka hau wata aba mai kama da buraka mai kama da tawakuwa ta mutar rakuni daga garin maka zuwa baitul maqdis palestine ta yanzu da ta tona bala'ila masallacin baitul maqdis daga baka nan suka dawo manzon Allah yake cewa yanda wannan gura a ciki tafiya iyaka ganinka idan ta dauka bata abun za ta aje iyaka ganinka ka kaddara za ka hango kilomita ɗaya ko biyu da idon to ita buraka idan ta dauka bata can ƙarshen ganinka za ta aje idan ta ɗauce biyu ba can ƙarshen kuma ka za ta aiki domin dabba ta tafi bai koyi wane jirgin ka wane motar haka take tafiya cikin kankanin lokaci daga maka sai ga sabon da maka tafi daga nan suka ajiye wannan dabba sama ta yi ƙasa ta yi manzan Allah bai shiga ita ce ba suka higa masallaci da manzan Allah da mala'ika jibril daga baitul maqdis shi dai wannan masallacin da ya guda suka mamaye wajen rufa yanzu a cikinsa manzan Allah suka ta yi zuwa ga sama a cikin masallacin urje bihi ila sama da manzan Allah da mala'ikan Allah ya daga zuwa sama sama ta daya aka buɗe ta biyu aka buɗe ta uku har zuwa sama ta uku duk inda suka je sai mala'ikan sun tambaya su waye su ba da jawabi sai Allah ya ce Allah ya ce kar buɗe wa kowa sai daga nan su wuce ta biyu ta uku har zuwa ta uku haka aka yi daga nan suka je ƙarshen sama ta bakwai suka wuce suka je kursiyu suka wuce suka je sidratul muntaha suka wuce su je wani dab da al'arshi sai mala'ika jibril ce to ya rasulullah ni duk sakon da Allah yake a nan nake tsayawa ba na wuce duk abin da Allah zai faɗa min na wahayi na sauko ƙasa da shi a daidai da nake tsayawa amma kai Allah ya ce ka wuce kai manzo Allah ya wuce duk da mala'ika jibril ke tsaya wannan fa shine sanadiyar karbo sallah sai da manzan Allah ya ce ga shi ga Allah manzan Allah iya jin magana da Allah yake ba hijabi ba wani tabbas da kamar shi Allah ya biwa manzan Allah sakon sallah ya ce ta wuce sannan suka dawo har gari maka ibada sallah da wannan sila ta samu wannan kadai ya isa sa kamar ta sallah ibada ce babu irinta a cikin dukkan aikin ibada da yake amma a yanzu jama'a da yawa musan wannan musan muhimmancin sallah ba su ana wani ana wasa da sallah ba a ba ta muhimmancin ta kun ba wani aiki za ka yi na ibada ya fidda kai a gaban Allah matakar sallah ka ba ta kyau in dai sallah ka ba ta kyau wallahi ba abin da za ka yi fidda kai a gaban Allah babu shi kuma sallan nan ita ce abin da za ta ke ɗaya ne ma kewa to kana cikin kabarin malamai suna cewa idan lokacin sallan asuba ya yi kana kabari sai sallar asuba ta da sura mai kyau da halitta mai kyau da ɗebe ma kiwa kuna hira kuna hira ba za ta bar ki ba sai lokacin azahar ya yi sai ce sallama da kuma ce taji sai azahar ta ita ma azahar tana nan kuna hira da ita kuna tattaunawa tana ɗebe ma kiwa ba za ta bar ku ba sai lokacin azahar ya yi haka dimu da'ima za a yi duk wanda ya muna da sallarsa to sallar za ta zo masa da siffa a batsuwar farko mummunan siffa wanda ganin ta ma bala'i ne ba zai so ya kanta musu idan kuma ka kyautata sallar za ta zo ma da siffa mai kyau in za ta ɗeba mai kewa dinga tattaunawa tana ɗebe ma kewa a lokacin ɗan kwaci malamai sun faɗi amma yanzu da yawa wani jiya muna tattauna da shi ce a samu wanda ba musulmi ba ya gawa da iya sallah ya ce ba shi mai ce wallahi ba zai ba shi mai ba kun musulmi ba musulmi ma ba malami ba a arni wanda ba addini yake ba ce gawa da kai sai sallah sai na sallah ba ba shi mai wallahi ba zai ba shi domin sallar bai masa abin da yake a matsayin sunan musulmi ya yi shekaru da yawa wani ma ya haihu wani ma ya yi jikoki amma har yanzu nan bai iya sallah ya ƙi je ko ya girman kai ya hana shi iya ganin ya girma ya tare shekaru shi kawai kuma ya iya shi ba haushi ne ko ba fillaci ne in ya mutu kawai Allah da zai aljanna kawai abin da ya ɗauka kenan wasu ma suna ganin kamar dole ne ma Allah ya sa aljanna ai sunansa Isa sunansa Muhammadu sunansa wane ne ya ta sawa kasar musulmai a kasar Hausa misali shikenan idan ya mutu za a ya sa kuma ta larabawa ba wadda addinin da yaran su ya sauka in ba su bi manzon Allah ba da wuce su balatana kai dan baki ko ba ka bane wanda ba sunan ka qur'ani laraba wanda qur'anin da yaran su ya sauka wallahi in ba su bi manzon Allah ba su yi ibada wallahi ba bane fina kai ko ka zaman lafiyar ka kai ibada da manzon Allah ya yi musulunci ko abun Allah ba ruwansa da wata kabilar ka ko yaran ka ko launin fatar ka ko shekarun ka wannan kai ya dama bi da Allah ba me Allah yake bukata da kai bauta tunda ya ce wa ma kalakatul jinna wal insi illa liya'budun wanda shine manufar halitta kai wa Allah bauta da ilimi kai wa Allah bauta da ikhlas duk wani abu da za ka yi a duniya to sallah ko ibada in general ita ce primary a sallah ibada yasa Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk rayuwar musulmi duk abin da za ka yi kwamfaya da shi da addinin ka addinin ka ya yi ka yi in ka yi ibada addinin ka ya haramta an kabari ka yi ibada kasuwa ne aikin gwamnati ne wane ne wane ne wane ne komai za ka yi ɗora shi a sikilin addini addini ya baka dama ka yi eh in kai wani abin ibada ka yanzu misali ga mu'amalar ma'aurata a junansu tsakanin mace da miji suka biya wa junansu bukata Allah ta'ala manzan Allah ya ce lada Allah ne wasu lada Allah ne wasu domin sun yi abin da Allah ya ce sun yi abin da Allah ya halatta wannan ƙarfin misali ne idan ka zauna ka ci abincin ka na halal ka ci abincin ka koci ka ji daɗi in dai ka ciyar da musulunci cike lada za a kai hasali ka kwanta bacci ma bacci ka kwanta bacci yadda shari'a ta koyar ka kwanta kana bacci yana rubuta wani ya sa malamai suke cewa baccin jahili ya fi ba baccin malami ya fi ba da jahili ki jahili idan ya ibada ba a ba shi da domin baya yin ta akan tsarin da shari'a ta ce ayi amma mai ilimi idan iya bacci iyayensa yadda shari'a ta kwar ayi bacci ya ake ba shi lada shi kuma wani iya sallah iya kaza amma da jahilci sai ya ba shi alaiki so daga mu gane ibada karanta ta ake addini karanta sa ake sai kai aiki kaɗan sai Allah ya baka lada mai yawa sakamakon kai ta wahala ta jahilci kuma ba kullum saboda ka mu dage mu karanci ibada yadda take a addinci saboda ka manzon Allah sai da ya wannan sallah ya dawo mala'ika jibril ya rako shi suka zo har gari maka sannan mala'ika jibril ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabban su a gaba ya ce ga sako daga Allah da sallah sannan kuma manzon Allah ya ce ya shiga gaban su ya musu sallah a aikace su gani ya ce sallu kamar ra'aytum li usalli haka ake yi amma yanzu a tambaye ka waye malamin ku koya ma sarki waye malamin ku koya ma alwala wani malami ne ya koya ma sallah wani malami ne ya koya ma kudi da ba'aji wani ba zai ci wani jaraba kawai shi ya taso da ya ga ana yi rai wani rabansa da malamin addini tun ya fara mari su wurin ana kalla hudun tun daga na rabansa da malamin addini ya wuce wannan labarin ilimin addini tun daga balagar ka har ka mutu ba lokacin da aka ɗage ma kafa kamar ilimin mutum kai tai har zuwa ƙarshen rayuwa wa abu da rabu ka ta ce kaliki Allah ta laisa da shi maliki cewa a kuna ganawa ne da Allah munaja al-muqatim lil muqatab ganawar mai magana da abokin magana wa min al-aqta fi raf'ul yadayn maliki ta kusakuran da ake samu wajen daga hannu a yayin sallah an yarfa aidaihi ila sadiyaihi wani sai daga hannuwansa daidai inda nunuwansa suke na kirjin su ke wannan kuskure suna ba ta karantar da wannan walai su ila da katafai ne ba zai daga zuwa ga karfinsu wa haza abasu wannan wasa ne wurgi li'annahu ma asaba sunna domin bai dace wa sunna na biyu an yada kula sabbabataihi fi sima kai uzlaihi wani idan ya tashi zai yi kabbara sai ya sa in ya tsosa sababa mahumiya sai ya sanya su a cikin fatar kunnansa amma wani bidiyar ba ta zo nan ba gaske ko ta zo ne idan ne ba shi magani a nan amma dai ya haka ce ta ilimi ba da ya rubuta ba maki a wani kun ana yi ko kuma yawa abu ya tabbata a wani kun ana yi sai a sa hannu a cikin fatar kunne yayin kabbaran haram shi ma wannan bai inganta li'anna haza fil wudu inda ake sa hannu sababa a cikin kuna a ruwa ake sa ka sa ka shafi cikin ka shafi bayan a nan sa hannu a kunne zama ibada amma ba ya yi kamar ba abu na uku an yi masal uznai ne inda rafa olidai wa an kuma sai sun shafi kunnan a yayin daga hannu allahu akbar ya shafi kunnan haka kuma dai wannan ba ta zo nan ba ne sai a shafi kunnan a yayin daga hannu shi ne an yi musul uzunai ne inda rafi ililai wa a za ka yi wasu hiyin shi ba na bari inganta ba ingantaccen abu bane walai salawu asulun ba da asali sun mai da a yi dai iliyum na imma bayan ka daga hannun ka yadda shari'a ta ce step na gaba a sallah shi ne za ka ɗora hannunka na dama akan nahu shi ne wadda kuliyum na alalin su imma ko dai ala zira'ihi yusu zira shine wanda madaurar abu dauko hannunka na dama ka rike gun madauran agogonka na hagu da hannun dama sannan ka dora a gidi wannan shi ake cewa qabdu qabdu kenan kamo hannunka ka rike nan Allah iya faɗa Qur'ani sama qabadna ilayna qabdan yasir ruko da ka'ida shi al-qabd sai ka dora su a gidi na ɗaya kenan in ma wadku waje kuma tafin hannunka da dama tafin za ka ɗauko ka kifa a tafin bayan hannunka na hagu sai ka ɗora a ƙirji wannan shi ne wadku wannan kuma ƙabu an fahimtar nan yawa biyun da duk sun inganta in ma wadku haka in ma ƙabu haka kuma kowane a ƙirji ake ɗora an fahimtar nan yawa shi ne malin shi cewa yawa in ma ala zira'i lisra rawahu bukari عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون hadisin sa'al bin sa'ad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana nasu yu'maruna mutane sun kasance an ba su umarni waye ba su umarni duk umarni na ibada Allah ne ke bayar hatta manzon Allah baya ba da umarni ibada sai dai ya fada ya ce kayan da Allah yake so ai ai in dai an ce an ba da doka a yi abu kaza a ibada a bar abu kaza a ibada to Allah ne ko an ce ma Allah ne ko ba a ce ma Allah ba ne Allah a gane da kyau to shine kanan nasu yi umaruna mutane musulmai sun kasance an ba su doka daga Allah an yadda arrajin yadda uliyumna ala zira'ihi liyusra fi salati sahale ta cewa manzon Allah ne ya ce an ba wa mutane doka idan za su yi sallah an yadda arrajin yadda uliyumna ala zira'ihi mutum ya ɗau hannunsa na dama ya ɗora kan hannunsa na hagu ya ɗora kan kirji a cikin sallah manzan Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda yake sallah da kaburu ko da wata yana da ni sa'al bin sa'ad ya ce manzan Allah ya faɗi na takeice muku magana a hadisai mabambantan sahabbai sama da guda bakwai a wani kaulin na malamai sun kai sahabbai mabambantan guda tara kowanne iyaye ruwaya ta manzan Allah ya gani da idansa ko ya ce a yi kabarin sallah daban-daban daban ba sahabi ne musu sahabi sai guda ta kowanne ga irin lafazinsa ko ya gani ko manzon Allah ya ce ayi ko an yi a gaban manzon Allah bai hana ba ko ba a taba ganin manzon Allah ya wata sallah ba wannan ba mabambantan sahabbai sama da guda tara salawatu wa nifa na wata uliyum na adalin kuma amma a yanzu idan kana yi sai ka zama abin kalwar sai wani ma iya kokarin kan dinin da sallata kuma akwai aiki a ibadar sallah wanda ba tanwi'i ba ne dole ne in ba za ka yi ba kawai ba za ka yi amma ba ka bar daga hannu ba ne ainihin biya ne wajen daga hannu ko ko daidai ka faɗa ko daidai farkon kunnuwa ko can ƙarshen kunnuwa ko ba ka ba ne na zo maganar wado ko ka riƙe nan ko ka ɗora a kan nan duk wanda ka yi yayi amma ba a ce wai ko ka saki hannunka ba ko ka ɗora shi a gaji an ba ka zaɗi ba kuɗa ba ba inda aka faɗi wannan ayi ba da babu ba wanda ya ce ko ka saki hannunka ko in ka gada ma ka ɗauko ka ɗora a kirji babu wannan babu wannan babu babu ita duk inda aka rawato manzan Allah ya sallah ne da sabai wannan ashirin an ba mu doka an ba mu umarni ɗau hannun dama kiba a kan hagu ɗora a kan girji a cikin sallah wannan ita ce maganar kawai ba wata mazhaba ba wata ƙungiya ba wani ɓangaranci in dai kai musulmi ne wannan zaka ko abin ya fara zabi a su aiki siya ce aiki gaskiya ne ya wa gaskiya ne wallahi ba wannan sun sarai a ce tun da manzan Allah ce sallu kamar ra'aytum ni musalli manzan Allah ya ce ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah ba a taɓa rawaito manzan Allah ya yi sallah hannunsa a cikin wata bai ba malamai sama da shekara arba'in suna ƙalubalanta har yau in kana da hadisi ko mai rauni ne ka kawo shi ko mai rauni ne ka kawo hadisi ana zuwa bai shi wallahi babu kun ji na rantse wallahi babu babu shi babu ba a ma yi ƙaryar ba domin ba ta da mahalli babu a ce an taɓa ganin manzan Allah ya sallah hannu a sake ko ya ba da umarni a yi sallah hannu a ƙasa ke bai taɓa yi bai taɓa yi yau wannan shi ne gaskiyar magana kuma an ce wa kai da huda huda rasu da mafi alkhairin shirya shi ne shirya da mazan Allah yi wani ita ce mafi alkhairin shirya ajiye mazhabar ajiye ƙungiyancin kuɗi abin da mazan Allah yi abin da mazan Allah shi ne ibada ba ko ka zo ƙungiya ko ta mazhaba ko wani ɓangaranci duk ajiye wannan Allah ba zai tambaye ka akan wani baƙiya ba Allah bai sauko da wahayin ka bi wani ba Allah bai sauko da sunan wata kungiya a cikin Qur'ani ba wata sunan kungiya Qur'ani kawai ana yi ne domin a taimaki addini ko a taimaki da'awa an kafa kungiyoyin addini wanda suka dace da suna da a taimaki addini kawai wani shi ne manufar kawai amma ba a ce dole in sun zo da kuskure zai kafi ba ba a faɗa ba bayan da za a yi kai kuskure ka je gaban Allah ka ce wala kungiya ta ce ta zo da wannan isa nabi Allah ya turo kungiya ko an ce ka bi kungiyar ka Qur'ani ko a hadisi babu wannan in kungiya ta yi daidai bi ta haka ake so in ta yi kuskure a je musu kuskure su ba abin da mazan Allah yi wannan shine gaskiyar magana kan Allah ta'ala ya samu dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi umaruna an yada ar-rajulu yadahu al-yumna ala al-yusra fi salati aw ala yadi aw aw ala al-yadi al-yusra ba zira'i ba kenan aka ce al-yadu nan kenan tafin hannun daga baya an aka ce zira'i kuma nan ma'aurar abu kowane aka yayi rawa muslim an wa'il bin hujr kaga can an ce sa'ad sa'ad bin sa'ad nan kuma an ce wa wa'il bin hujr in ka bi wannan wallahi sai ka samu sahabbai sama da tara zuwa goma sahabbai mabambanta akan ruwayar yadda manzon Allah ya salla da hannu a kirji ya dora da maka ko radiyallahu anhu annahu ra'a kaga shi wannan wa'il sai ya gani ko wa'il ya ce ra'a na gani annabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga manzan Allah da idona kuma sahabi kaf ana mutu shaidar masu gaskiya ne ba magarita ba ne wasahiru annal muradu bil yadi al kaf abinda ake nufi da al yad kuma ce hannu anan to tabin ake nufi tabin hannu daga baya iz huwa madlulul yad inda al idlaq wannan shine manufar abinda aka cewa hannu a wannan wa ilaji ya ga manzan Allah da idon su iya wannan shi kuma sa'ad bin sa'ad ya ce manzon Allah ya ce Allah ya ba da doka a yi irin wancan dora hannun dama akan hagu a cikin sallah Allah ta'ala ya samu da shi za mu tsaya da insha Allah lokaci yayi idan Allah ya kai mu ko me za mu dora daga wannan mas'ala ta wani ulum na arabi sallallahu alaihi wasallam abin da mu faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya nuna mu kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu binta Allah ta'ala ya nuna mana karya karya ce ba mu guje musu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu da samu lafiya kuma kammala lafiya wai bayan Allah da suke bukatar addu'o'in mu musamman ɗan uwan da suke taimakawa kotun da'awa da su masu aikin da'awa ɗin afuwan midiya dukkan su da masu taimaka da kuɗin su da wanda suka ba da lokacin su duk an mana abin Allah ya saka kowa da alheri da can dora karatu a feji na facebook ya ɗan samu tsaiko sanadiyar wanda yake aikin ya samu cikin uzuri na rayuwa sun yi kimar allah allah ta ala kawo an su zaka kwarar da wasu ba duk mai amfani da fejin a da a yanzu an dawo da kwarar karatu tuka ma akwai fejin mu da kasu kun sha allah ta ala ya sa kan yawa waɗannan mutane da kai wanda suka ba da dukiyar su kuma inganta wannan ibada ta yada da hawa allah ya karba musu da mu masu yin da masu taimakawa duka muna addu'a allah ta ala ya sa karɓo da alheri mawacin mahaifin mai sauran umar musulmi allah ta laji ba su waɗanda kuma su karga mu gidan gaskiya wacce ke ta allah ta laji wasu lalata gidan da su ma'amara allah da mai girma hakimi wanda muna tare da shi yanzu allah ta laji ƙara masu lafiya allah ya ƙara masu lafiya allah ya ƙara masu lafiya jinyar da yake allah ta laji sanya da farace da sauran majalita mu gidan da su akwai baban mu baban ɗaya daga cikin shi ma iya bukatar wanda ba da lafiya muna addu'an allah ta laji ba shi lafiya قال رسول الله يا سيدنا يا سيدنا كفار قريش نعم